فصل فصل ربيوا إن شاء الله في تفضيله صلى الله في عليه تفضيله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالشفاعة والمقام المحمود wannan fasali ke nan da yake bayani a cikin fifitawa da Allah tabaraka wa ta'ala yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fifitawa Allah da yau manzo Allah ya fifita shi bishafa'ati akan dukkan halitta akan dukkan annabawa da manzanni bishafa'ati da bashi ceto wal maqamil mahmudi da kuma bashi maqami abin yabo maqami abin yabo shine wannan da alqur'ani ke fadan asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda to maqaman mahmudan din nan wannan fasali shine zai bayanin menene ma maqaman mahmuda menene ash-shafa'a to abin da zai bayani kenan قال الله تعالى قال الله تعالى ubangiji tabaraka wa ta'ala yace عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ya kusata ubangiji rabbuka ubangijin kai ya tayar da kai makaman a matsayi mahamudan abin yabo matsayin da kowa da kowa sai ya ce wa annabi ya gode a ranar tashi alkiyama annabawa da manzanni da salihai da waliyai da salihai da kowa da kowa sai sun ce maza Allah sun gode domin abu ne wanda za a nema na ceto a wajen annabawa da manzanni kuma masu matsayi na koli a cikin sahun irin su annabi adamu annabi nuhu annabi ibrahimu annabi musa annabi isa da sauransu da duka in an nema wajen su su ce ba matsayinsu ba ne daga ƙarshe a cike da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to ya da kike din nan to lokacin kowa sai ya ce ya gode kowa sai ya yabi manzo Allah to wannan makani shine makani abin yabo abin gode mawa
أخبرنا الشيخ أبو أبو علي الغساني حدثنا الشيخ أبو علي القساني الدياني الجليا الجلياني في wata riwaya ce a khabaran wata ce haddathana da wanda suka ga haddathana nusrat wanda suka ga akhbarana kuma nusrat ce
فيما كتب به الشيخ أبو علي أبو علي القساني الجياني فيما كتب به فيما كتب به إلي بخطه cikin abin da ya rubuto gare ni da hannunsa da rubutun hannun shi
حدثنا سراج بن عبد الله قال حدثنا سراج بن عبد الله القالي حدثنا أبو محمد قال حدثنا أبو محمد الأسيري حدثنا أبو قال حدثنا أبو زيد وأبو أحمد المروزي وأبو أحمد شين محمد بن محمد بن يوسف الجرداني قال دسوبي سنتي حدثنا محمد بن يوسف suka ce haddasa Muhammad ibn Yusuf al-Firabri Muhammad ibn Yusuf al-Firabri marwayacin Bukhari sahih Bukhari kenan wanda ya karba daga Imam al-Bukhari shine Muhammad ibn Yusuf al-Firabri
حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل شيخ محمد بن يوسف يجي حدثنا محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل إمام السنة صاحب الصحيح أمير المؤمنين في الحديث جدا شيخ إمام البخاري حدثنا إسماعيل بن قال حدثنا إسماعيل بن أبانا حدثنا أبو الأعوص قال حدثنا أبو الأحوصي عن آدم بن علي عن آدم بن علي قال
قال شيء سمعت بن قبرة سمعت ابن عمر يقول إن الناس يسيرون يوم القيامة جثا إن الناس يسيرون يوم القيامة جثا ويا شدة جثا
جثا ما شدة كف ce abin da sayyidina abdullahi bin umar ya ce wannan hadisi ko da sayyidina abdullahi bin umar bai ce annabi ya ce ba ko za a ji alafazi mawqufiyar riwaya kayi wanda fili a tsa abdullahi bin umar amma a hukunci marfu'in zance marfu'in riwaya ce domin mislu hadha la yasduru min ra'ayi haka suke cewa irin wannan bai samuwa ta ra'ayi abdullahi bin umar ba zai faɗi wannan ba ta ra'ayi kawai a ra'ayin kansa ya faɗi wannan abdullahi bin umar ba zai yi ba ko kaɗan daga dai annabi ya ji ko da bai ce daga annabi ya ji ba domin wannan abin ya fi ƙarfin ya fito daga ra'ayi ko fahimta nan fahimta ba ta shiga ra'ayi bai shiga to sai a ce daga manzo Allah ya ji ko da bai ce daga manzo Allah ya ji ba sai ka ji sun ce hukumu rafu hukuncin sarrafu to abin da ya ce in nan na san dai mutane ya siru na za su zama yau mai kiyama da ranar tashi a kiyama dukan suna gurfane كل أمة تتبع نبيها kowace al'umma tana bin annabinta يقولون يا يقولون suna cewa ya fulan ya fulan ya annabi wani ishfa alana ka neman mana ceto kowane annabi al'umma suna neman ceto da shi
يا فلان اشفع ya fulan ishfa alana ya annabi wani ka neman mana ceto wajen Allah sai wannan ta yi tsewa sai wannan ta yi tsewa ga rana ga zafi ga wannan azaba ra- rana ta yi kasa kasa da fanya tana da faka zuba yana ma karewa
حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما كان يقولوا وأنا أقولوا دكون النبي الأمة ساعة إن سمي ما تيجي على مطينا منه تسيح تنقوم كما تسيح زوجان النبي آدم تأتيتو كوا ما نعمل أبو البشر أبو البشر إبراء أبو البشر kai ne ka wanda Allah ya sa mala'iku su yi masu jana kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza duka sai an kare ce ce ina ba ba ina ba ne yau ina jin tsoron Allah na ga yayin fushin da ban taɓa ganin irin shi ba na yayin fushin da ban taɓa ganin irin shi ba ni ma ta ne na nake kada a yi ta taso akan wani abu da ya faru tsakanina da Allah shi ma zai ce ku daidai wajen annabi wani ku daidai wajen annabi nuhu shi ne farkon manzanni a tafi wajen annabi nuhu ya ce ina ni da na yi addu'a aka halittar da duniya gaba ɗaya halitta Allah na rubuce shi kuma saboda ya yi man yadda na rubuce su kuma ya yi haka nan to na sai da za mu kwashe ya ce a ko kaɗan ya ce ku daidai wajen annabi ibrahim annabi ibrahim alaihi salatu wasalam shi ma a tafi wajen shi ya ce ina ni ma ta kai na nake yi Allah ya fi da masu gani ya yi shi ba ya fi da masu gani ya yi shi ba kuma ni ma ta kai na nake ina gudun kada a yi ta taso ya ce na sassare gumaka kinaya ta ce amma kuma yana tsoron wannan kinaya kinaya ce ban fa abu kabirun hada fasalun kabirun aka tambaye shi matar shi ya ce uku ki yi uku ya kuwa ta ce ya mai kinaya ta koshi a addini ya ƙoshi cin addini maza za ka gajin tsoron a mai tattara ya ce ku dai jirgin annabi musa a dai jirgin annabi shi ma daga a jirgin annabi isa har a tuƙi da maza Allah sun zama tare فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود عبد الله بن عمر يشي wannan shine ranar da Allah tabaraka wa ta'ala zai tayar da manzon Allah wannan maqami mahmudi wanda yake cewa a sa'an ya mu'assaka rabbuka maqaman mahmuda to anan ne
وعن أبي هريرة an karbo daga Abu Huraira سئل عنها radiyallahu ta'ala anhu su'ila an ha Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anha dangane da fasarar wannan aya ta asa an yi fasakar rabbuka maqaman mahmuda يعني قوله عسى أن in يرى baka gane anha inda dalilin ya kuma ba نعم.
shine sai alƙalin ya ce ya'ani qawlan a in baka fahimci an ha dangane da wannan ayar ba ina nufin a sa'anin a sakar kuma tsarin mahmuda shi ne ma'anar an tambayi maza Allah ma'anarta ko tawilin ta ko fasararta فقال هي faƙala maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce هي الشفاعة ita ce a shafa'atul uzma babban ceto wanda shi ne zai zamo uwa da dukkan ceto ceto sai an buɗe wannan ne tun da za a samu wancan ƙananan ceto ana ce wannan babban ceto a shafa'atul uzma shi ne yake kuda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma wancan ceto hasali han bayan Allah ma za su yi bawa annabawa alqur'ani zai yi ceto mala'iku za su yi ceto jarirai da ƴaƴan musulmi za su yi ceto surorin alqur'ani ba wani alqur'ani wasan gaba ɗaya surori ma za su yi ceto to
وروى كعب بن مالك وروي ورواك أبو نوائل الأنصاري عنه صلى الله عليه عنه وسلم daga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi Imam Ahmad ya rawace shi a cikin musnadu da isnadinsa
يحشر الناس يوم القيامة yuhsharu na yawan kiyamati annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace za a tara mutane ranar tashin kiyama yuhsharu za ta ake kiran wurin mahshar wurin taron mahshar wurin taron da kiyama shi kuma taron hashr yawmal hashr yawmal hashr ranar taro ranar taro to wanda aka yi ma taron sunan shi kuma al-hashir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-hashir me wannan taro duk taron nashi duk taron nashi yace allazi yuhsharu an-nasu ala qadari sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta ana tsara ana tayar da mutane na tashi kiyama a tattara su ni ɗaya ba a kunu ana wa ummati ala sallin zan zamo ni da al'umma ta akan wani tudu eh tudu na rere wa yatasuni ربي حلة هضراء ubangiji tabaraka wa ta'ala zai tufatar da ni kullatan tawa hadra a koriya ranar da kowa na zindir quratan hubatan ghurdan da annabi sallallahu ta'ala sallam bari ka ji kawashi wata kawace ta mulki ta isa ta kasaita a ranar tashin kiyama wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai aiko mala'iku a yi mashi ita ya kaso ni rabbi hullatan azra ubangiji na zai tufatar da ni hullatan wata irin kawa hulla wato wani tufafi ne na mutanen yamma aka ce hulla tufafi izari da mayafi duk ya zan kala daya to hullatu kenan shi ne asin da asin kaya iri ɗaya kamar ce up and down da babbar riga da ciki da wani kala daya to shi ثم يؤذن لي ثم يغضب لي sannan a yi man izini فأقول ما شاء الله ba a kula in faɗi ma sha Allah wa na kula abinda Allah ya so in ambata na godiya ga Allah ta baraka wa ta'ala na abin da ya dace da zatin Allah na girma da ɗaukaka.
فذلك المقام To المحمود wannan shine al-maqamul mahmudu maqami abin yabo.
وعن ابن Wa قبيس alim umar an karbo daga Abdullahi ibn Umar رضي الله عنهما yadda Allah ta tabbata gare su وذكر حديث الشفاعة sai an mutu hadisin nan na shafa'a قال kala kaga dafuwa kenan dafu hadisin ba farko bane kala yace فيمشي أتى يعقوب بخلقة الجنة fayamshi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam zai tafi ya tattaka ya tattaka hatta ya kuzo bi halqatil jannati har yayi ko da zubin kofar aljanna
فيومئذ يبعث فيومئذ يبعثه الله يبعثه الله المقام المحمود الذي وعده أرانا ne Allah zai tayar da shi matsayi a din yabo wannan da ya masa alƙawari wanda yake cewa a sa'an yau aka rabbuka maqaman mahmuda allazi wu'ida wannan da aka yi masa alƙawarin sa wanda Allah ya masa alƙawari
وعن ابن مسعود an karbo daga Abdullah ibn Mas'ud yadda Allah ta tabbata gare shi أنه صلى الله عليه وسلم anhu shi kuma ya ji daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama أنه قيامه عن يمين العرش مقاما menene maqamal mahmud wannan da aka yi ma annabi alƙawari sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace annahu ay al maqamul mahmud shi ke da dalilin annahu din ay al maqamul mahmud qiyamuhu yamin al arsh kuma shi annabi al arsh نعم.
yace tsayuwar sadama al arshi
مقاما لا يكون makaman wani matsayi ne da kumuhu gairu ba wanda ya isa tsayawa ta mara arshi a wannan rana
يغمسه فيه الأولون والآخرون al'awwalu na mutanen farko halittar farko annabawa da al'ummomin su wal akhiru na karshe kuma annabawa da da abin gansu da abin nan din su da al'ummomin su har ya zuwa al'umma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya garibu kowa yana gibda yana guri ina ba a ce shi da wani matsayi amma tafiya ta yi tafiya
ونهوه عن كعب عن عن- عن كعب ونهره إن ونن رواية لأكل ويدا لك ابن مسعود أروي شيء أنت أنك أبن لك الكعب والحسن كعب البصري الأحبار والحسن الحسن البصري وفي رواية وفي رواية حسنة رواية كما هو المقام الذي أشفقت أمتي فيه المقام المحمود ga wanda bai fahimce shi ba yana son ƙarin bayani huwa alladhi ashfa'u ummati fihi shine maqamin da zan yi ceto ga al'umma ta fi a cikin sa to ummati nan zai iya yiwa dukkan al'ummomin da baki da dukkan al'ummomin da baki da al'umma ba da aka da ibn sufyan a cikin at-azim wal minna fi la tu'minunna bihi wa la tansurunna risala ce a kan wannan aya da tuminu biyu da tun surunna ya mata ya mata risala to nan ne yake cewa risala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga annabi Adam haddan da yana tashi a kiyama don haka kenan da annabawa da da al'ummomin su dukkan su in ka hada su guri guda alaihi wassalatu wassalam al'umma annabi Muhammad da annabawa da al'ummomin su aka tafi yi su ki yace saboda ayan nan ta وإذا أخذ الله ميثاق النبيين كما جاءكم من كتاب والحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرن قال آخركم أخذتم على ذلكم إسري قالوا أقرنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين هو الذي زي أن الله مشكين أن الذي فشل من يلوذي حج أبدي كتاب الشيء من صلى الله عليه وسلم سيكوا إذا رمشي بأمانا بين هو بأمانا بين فقال صلى الله عليه وسلم ذي إنسان تشرك مستمرة دائمة إلى يوم القيامة
وعن ابن مسعود وعن المسؤول يا تقول عبد الله بن مسعود إذا تمت قريش وكان حديث إمام أحمد يا وجيش أبو سلمة جنس الشيماء قال قال أبو أنه صلى الله عليه وسلم يجي قال رسول الله صلى من الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم يأتي إني لقائم المقام المحمود إني حقيقة لقائم المقام المحمود مسألة لك أمتي وندي أبي يبوه قيل وما هو kila aka ce wa mawutu ne wanda ya rasu lallahi da irin matsayi ne a makarar mahmud قال ذلك يوم قال ذلك يوم ينزل الله تبارك وتعالى عن كرسي الحديث قال سي النبي صلى الله تعالى وسلم يجي ذلك عند وانا مطيئي تفدا ranar da yanzu Allah tabaraka wa ta'ala al'amarin ubangiji tabaraka wa ta'ala yake sauka an ala نعم.
Oh, ala kursiyi a wasa kursiyin sa musu ce an kursiyi duka waɗannan abubuwa ta wuri ake musu saboda watan irin su waje a rabuka wal malaku saffansa imam ahmad ibn hanbal ya ce amru rabbika imam ahmad ibn hanbal ya ce amru rabbika eh eh
الحديث إلى آية في مجال كان آه، في زلل من الجمال كركلتا قالت الله في زلل من الجمال yana magana kan zahiri yana magana kan Allah tabaraka wa ta'ala zai zo fi zulal fi zulal min al-jamal aka ce a cikin inuwa ta girgi to dukkanin abinda malamai magabata suke fassarawa wace amur al'amar ubangiji ne so daga cikin waɗanda su ba su yadda da tawili ba suna ganin tawili ba halal ba ne ko tawili bid'a ce bata ce halaka ce ya ce to ma da ya kawo sai ya ce to nan ba za a ce ki cikin ba sai dai ma Allah ya taho ma zulai ne da ma ma don aka ce ki wani abu ke na ya kewaye shi kuma wannan sun ka tawili ne wanda ya ce ki tawili to ya ce ya ce fi zulai cikin birgiji kawai cikin irin birgiji kawai ya tafi a yi kawai marar ruwan jama'a tun da yadda Allah ya ce an ce za a fassara haka babu na aka yi ko to ka faɗi da Allah ya ce ko cikin ƙwanƙwala ta yi ciyar zuwa ka faɗi tun da shi kai ne da shi ko shi ke wani ba da zai don jiya ta yi ja wanda ya ce bai ta wuri na wani shi ko cikin ƙwanƙwala ta yi ciyar zuwa kawai ka ce ya zo cikin ƙwanƙwala ta yi ina ba ka da ka ce wani abu ya kewaye shi ta wuri ne wani saboda haka ta wuri ba a lokacin da in ta yi garin tauri aka yi shi Eh, amma wannan duk ana fassara su ana tarawih a cikin su na al'amuru al'amarin ubangiji na wala yuhidu shay'in min ilmihi barar gaske eh haka wa nabi musa ko رضي الله عنه ka karanci wannan hadisi har karshe an karɓo daga abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu عنه صلى الله عليه عنه صلى الله تعالى عليه واله وسلم يا جنك النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين شفاعتي فلم شفاعة خيرت مهم.
بين أن يدخل نصف أمتي نسبة kuma ya dukula نصف مهم.
نصف أمة الجنة eh in dai ya ce ya dukula to sai dai nisu in ana son yi yudkhila to wannan sai an canza Eh, an yadkhula nisfa nisfu ummati aljanna bil bina'i fa'ili ya ce aka ba ni zaɓi in ji Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin rabin al'umma ta ta shiga aljanna kai tsaye wadda shafa'a da kuma tsakanin ceto اخترت شفاعتي sai na nemi ceto لأنها أم domin ita ceto a abin ita ta gamewa duk wani wanda ya kwanta ya zan abin shi ya duk wani wanda ya kwanta ya zan abin shi ba ma ka ga yana an riga an lalle ba eh to za ka ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi bari abu a baucin hanyar gobe saboda duk wani wanda ya kwanta ya zan zan tabo shi
أترونها للمتقين aka rauna ha yanzu ganin kuke yi lilmuttaqina ita ce tannan lilmuttaqina ta masu tsoron Allah ce ولكنها للمسلمين a'a lilmu'minina muttaqina wanda suka ji tsoron Allah zahirin su da batinin su ba ba magana su ake ba a ta mu'minina ce الخزائين al-qaddari da masu yawan kure masu yawan kurakurai al-mutanawwisina hum al-mutanawwisina wanda suka yi kace kace da zuri allautu mutum ya kayan shi haka su ɓaci ya taɓa bakin mai ya taɓa bakin gawayi ya taɓa kaza ya taɓa kaza duk kayan ta ce talawa su ya abu tufafin shi ya yi kace kace Eh, ya ya ya abin nan da da datti to shi ne shafa